ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mujadala jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki innaman najwa mina shaitan Allah ya ce iyaka irin wannan mummunar ganawa da Allah ya hana wadda ake yin ta akan cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da bayin Allah Allah ya ce shaitan yake shirya wannan ganawa liyahzuna allazina amanu kuma yana shirya irin wannan ganawar ne domin ya bakanta ran waɗanda suka yi imani ya cutar da waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ya ce wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah Allah ya ce kuma ba zai cutar da su da komai ba sai da izinin Allah duk abin da ya shafi bawa ai abun ba zai shafe shi ba sai da izinin Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Allah yace ga Allah dukkan mu'minai ya kamata su dogara kowa ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah ba wanda yake da ta'asiri akan cutarwa da amfanarwa idan ba Allah ba duk wanda ya nufe ka da wani amfani amfanin ba zai riske ka ba in ba da izinin Allah ba haka kuma duk yadda wani yayi yunkurin ya cutar da kai cutuwar ba za ta shafe ka ba in ba da izinin Allah ba Allah ya ce to ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da digadigan mu to yau zamu tashi a farkon aya ta 11 Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله مدوكتين سركية يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji a cikin alkur'ani an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ce to ka samu natsuwa ka ba da sauraro a cikin natsuwa da fahimtar me da a ce domin ba abin da zai biyo bayan wannan kiran ko dai wani alkhairi Allah zai tsinkayar da kai zuwa gare shi ko kuma wani sharri za a hane ka a tsinkayar da kai shi domin ka kaurace mishi jama'a muna ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah, idza kila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu Allah ya ce idan aka ce muku ku yalwata ku dan bubbuda ku dan mammatsa a majalisai Allah ya ce ku dan bubbuda ku dan mammatsa wani ya samu waje ya zauna Allah sai ya ce yafsahillahu lakum Allah kuma zai bubbuda muku Allah zai sarara muku jama'a muna fahimta yana daga cikin ladubba na zama a majalisai wuraren zama musamman majalisi na ilimi malamai sun yi bayani akan ladubba da ya kamata masu zaman majalisi su kasance akan waɗannan ladubba kuma duk abin da suka ambata sun ambace shi ne a bisa hasken alkur'ani da sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga ciki shine yanzu Allah ya ambata mana idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce ku yalwata tafassahu bi ma'ana tawassau fil majalis idan aka ce ku dan mammatsa a dan gaggata ga waɗansu bayin Allah ba su samu inda za su zauna ba a gyara musu su samu su zauna Allah ya ce fafsahu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku gyara ku dan mammatsa bayin Allah su ma su samu su samu inda za su zauna jama'a muna ji Abdullahi dan Abbas yake cewa akwai waɗansu mutane guda uku yace da suka nufe ni da alkhairi a rayuwa yace ban san da me dan saka musu ba mutum na farko Abdullahi dan Abbas yace mutumin da ya ganni ya fara mini sallama ya ce to ban san me zan mishi in saka mishi ba domin alkhairin Allah amincin Allah albarkatun Allah duka ya roƙa ya turo mini su ya ce wadda ya mun sallama masoyi ne mai ƙauna ne ya ce ya nufe ni da alkhairi ya ce da mutumin da ya shiga damuwa na kunci a rayuwa ya zauna ya yi tunani ya dubi duk faɗin anguwar duk faɗin garin ya ga gunwa zai je ya samu sauƙi gunwa zai je a sassauta mishi wannan raɗaɗi da yake ciki ya ce sai ya tuno ne ya zo wajena ya ce ya gama tsammanta mini alkai matsala ya shiga a rayuwa sai ya dubi duk faɗin garin nan sai ya yi tunanin kai ne in ya zo gunka zai samu sauƙin abin da yake ciki abdullahi dan abbas ce wadda ya tinkare ni da haka ya ce ya nufe ni da alkhairin da ni ban san da me zan saka mishi ba kaga idan yana da kyakkyawan zaton kai marowaci ne ai ba zai zo ba inda yana da kyakkyawan zaton in ya zo za ka zage shi ai ba zai zo ba in yana da kyakkyawan zato idan ya zo za ka cutar da shi ai ba zai zo ba to a tunaninsa kana daga cikin waɗanda yake kyautata mazato za ka taimake shi abdullahi ɗan abbas ya ce wanda ya mun wannan tunani ya ce ya gama yi mini kara ya gama yi mini zumunci ya ce ban san me zan saka mishi da shi ba ya ce da mutumin da na zo na samu waje ya cike waje ya matse babu inda zan zauna sai ya ɗan matsa ya ce mini in zo in zauna ya ce to wannan mutumi da me zan saka mishi bayan ya matsa mini na zaunan ni ma in sake matsawa in ce to kai ma matso ka zauna yace shine dan saka mishi jama'a mun fahimta Allah yace to idan aka ce ku buda aka ce ku gyara aka ce ku dan bubbuda waɗansu bayin Allah su samu su ma su zauna Allah yace fafsahu ku gyara yafsahillahu lakum sakayyar da Allah zai muku Allah ya ce Allah shi ma zai dan bubbuɗa muku jama'a mun fahimta ai ga Allah ya dan buɗa kan ai zaka samu wajen shiga to wannan shine ake ce mishi aljaza'u min jinsil amal wannan ka'idar da Allah ya ajiye kenan yakan yi sakamako ne bisa jinsin aikin da mutum ya aikata idan ka ce zan yi abu kaza alkhairi ne ko sharri to Allah idan ya zo mayar da martani sakayyan da zai maka akan abun hatta irin lafazin da ka yi amfani da shi da irin lafazin zai yi amfani ya ce zai saka maka da abin da ka aikata jama'a mun fahimta sai ya ce innahum yakiduna kaida Allah ya ce innahum yakiduna kaida Allah ya ce kafirai suna shirya gadar zare wa musulmai waɗanda suka yi imani Allah ce wa akidu kaida Allah ce ni ma ina shirya musu kaidi kaga da suka kulla sharrin irin lafazin da suka yi amfani da shi wajen aikata aikin sun da irin lafazin Allah ya ce zai saka musu amin fahimta ko sai ya ce wa yamkuruna sai ya ce wa yamkurullahu Allah ya ce wa yamkuruna suna shirya makirci sai ya ce wa yamkurullahu Allah na shirya musu makirci sakayyan mummunan makircinsu jama'a mun fahimta sai ya ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskarun in taskaru minna idan kuna mana izgili fa inna naskharu minkum kama taskarun ai kun fahimta yan uwa lafazin da aka yi amfani da shi akan aikin da ka aikata to irin wannan lafazin za a yi amfani da shi wajen baka sakamako saboda ka fahimci duk abin da ka shuka shi zaka girbe jama'a mun fahimta Allah yace yafsahillahu lakum to Allah zai yalwata muku kuma zai buɗa muku a cikin rahama a rayuwar duniya da lahira baki daya Allah sai yace wa idza qilan shuzu fanshuzu Allah yace kuma idan aka ce ku tashi zuwa ga wani aikin alkhairi wa idza qilan shuzu idan aka ce ku yunkura za a tafi yaki fanshuzu Allah yace ku tashi wa idza qilan shuzu idan aka ce ku tashi fanshuzu Allah yace ku tashi zuwa ga kowane irin aikin alkhairi waɗansu malamai suka ce wa idza qilan shuzu idan aka ce ku tashi ga waɗansu wadda za a ba su waje su zauna Allah ya ce fanshuzu Allah ya ce ku tashi jama'a mun fahimta ai akwai wadda zai zo shekaransa 80 shekaransa 100 shekaransa 90 kai kana zaune in an ce ka tashi ka bashi go ai ba matsala anan ko Allah ya ce to idan wadda ya dace ya zo aka ce ku tashi Allah ya ce to ku tashi idan aka ce ku tashi zuwa ga ayyukan alkhairi Allah ya ce ku tashi yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yace Allah zai daga darajar yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai daukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku walladhina utul ilma da kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi na addini suka yi aiki da ilimin darajat Allah ce zai daukaka darajojinsu a duniya da lahira jama'a mun fahimta yarfa illahu alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikinku wallazina utul ilma da waɗanda aka ba su ilimi daga cikinku kuma suka yi aiki da iliminsu Allah zai ɗaukaka darajojinsu a nan rayuwar duniya da kuma lahira to ai kun ga ana samun imani ne imani ya zama tabbataccen imani wanda zai amfani shi mai imanin ta hanyar bin dokokin Allah dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi wa Allah da'a yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗa'a ‘yan uwa mun fahimta ko? Allah ya ce idan aka ce ku matsa ku gyara a majalisai ‘yan uwanku su samu su zauna Allah ya ce ku gyara Allah ya ce kuma idan aka ce ku tashi a tafi zuwa wani aikin alkhairi Allah ya ce ku tashi idan aka ce ku tashi ga waɗansu bayin Allah da suka fi ku cancantar wannan wajen zaman Allah ya ce ku tashi ta hanyar wannan ɗa'an Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah na daga darajojin waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama a cikin ku da kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi kuma suka yi aiki da ilimin su jama'a mun fahimta sharadin daga darajar mai ilimi a rayuwar duniya da lahira yana alaka da aiki da iliminsa jama'a mun fahimta ilimi don mutum ya yi ilimi ilimin bai ƙara mai kima a duniya da lahira face sai ya yi aiki da wannan ilimin ‘yan uwa mun fahimta? to Allah kan ɗaukaka daraja na waɗanda suka yi imani da Allah imani da ranar alkiyama imani da dukkan rukunnan imani sannan kuma suka tsaya suka nemi ilimin addini Allah kuma ya ba su ilimin addini sannan kuma suka yi aiki da wannan ilimin addini to Allah na ɗaga darajojinsu a nan rayuwar duniya yana kuma daga darajojinsu a ranar alkiyama Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su samu tabbatuwa a duniya da lahira watanni da suka wuce a baya mun yi muhabara sukutum da guda game da ta'asirin ilimi neman ilimi da ta'asirinsa a cikin al'umma duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa na albarkan ilimi daraja sanadiyar ilimi ɗaukaka sanadiyar ilimi rabautuwa duniya da lahira sanadiyar ilimi jama'a Allah na ba da wannan matsayi da sakamakon ne ga waɗanda suka yi aiki da iliminsu jama'a mun fahimta Allah na ba da shi ne ma waɗanda suka yi aiki da iliminsu suka nemi ilimi don Allah kuma suka yi aiki da ilimin tsakaninsu da Allah bayan Allah mun fahimta to a nan ne ake ɗaga darajojin masu ilimi ɗin a nan ne ake samu sakamako a nan rayuwar duniya da kuma ranar gobe kiyama ɗaya daga cikin hanyoyi da mai neman ilimi zai bi domin ya samu waɗannan darajoji da Allah ya ambata yana ɗaukaka darajojin waɗanda aka ba su ilimi ya samu sakamako a rayuwar duniya da matsayi na waɗanda aka ba su ilimi malamai suka ce wajibi ne wajibi ne ya zan ilimin an neme shi ne don Allah almajirai muna fahimta ko a nemi ilimin don Allah a nemi ilimin don Allah ko da ka nemi ilimi ne ko ka fara neman ilimi ba don Allah ba wani tunaninka ya sa ka fara neman ilimi ka yi ƙoƙari ka gyara niyyarka ka kyautata ta ka juyar da manufarka da niyyarka domin neman fiskar Allah a ranar alkiyama jama'a mun fahimta ba Allah ya ce yana daga darajojin waɗanda suka yi imani da kuma wadda aka ba su ilimi ba to wallahi malam duk yadda mutum ya nemi ilimin addini duk yadda mutum ya samu ilimin addini zai amfana da wannan ɗaukakar darajojin ne wallahi idan ilimin ya neme shi don neman fiskar Allah sannan kuma ya yi aiki da shi don neman fiskar Allah ‘yan uwana muna fahimta? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi al'imamu tirmidhi ya fidda hadisin al'imam ibn maja ya fidda hadisin hadisin ka'ab ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba ilma li yujariya bihi ulama aw li yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkalahu Allahu an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimin addini li yujariya bihil ulama don yayi kafada da kafada da malamai a ce ai duk inda wani malami zai shiga shi ma zai shiga duk inda za a zauna da malamai dole shi ma a zauna da shi wannan gasan ta sa ya je neman ilimin addini au liyumariya bihi sufaha ko kuma domin ya dinga musu da wawaye ya dinga jahiltar da jahilai ya dinga nuna wa mutane ai ba su san komai ba wannan manufan ta sa ya nemi ilimin addini aw yasrifa bihi wujuhan nasu ilayhi ko kuma ya nemi ilimi ne don ya juyar da fiskar mutane zuwa gare shi a ce shi in yana karatu shi kadai ake sauraron sa adkhalahu Allahu nar annabi ya ce wallahi wannan malamin dan wuta ne to idan ya gama duk abin da ya gama ya je ya shiga wuta ya ci riban karatu ba a ci riban karatu ba almajirai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu nemi ilimi mu sanya iliminmu don neman lahira mu nemi ilimi mu sanya iliminmu don neman lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi na addini li yujariya bihil ulama don yayi gasa da malamai ba aikin alkhairi yaga wani yana yi tilawan alqur'ani karanta shi dare da rana ayyukan alkhairi karanta suwa shi ma yayi sha'awar yayi karatu don ya tsayu da wannan aikin alkhairi ba gasa ne kawai tunda wani ya zama malam kai ma sai ka zama malam annabi ya ce in wannan yasa mutum ya nemi ilimin addini auli yumariya bihi sufa ko kuma domin ya dinga wautar da jahilai ka san wani saboda yana da ilimin addini duk abin da ka faɗa sai yayi musun abin saboda ya san kai baka yi karatu ba wani kuma haka zaka je yana cewa mutane ɗiggaggun banza jahilai to idan duk mutanen garin ku jahilai ne kai riba ka ci idan duk aka tara mutanen anguwanku aka ce duka jahilai ne ba su yi karatun addini ba kai kana da riba ne aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai annabi yace ko kuma yayi karatun ne domin ya tara dandason mutane a gabansa annabi yace adkhalahu Allahu nar Allah zai shigar da shi wuta to wannan maganar da annabi ya faɗa da wasa ya faɗa to idan ka ji Allah na cewa yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat malan kafin ka shiga cikin waɗanda za a ɗaukaka darajar su a sanadiyar ilimi wallahi ilimin sai in fiskar Allah ka nema da wannan ilimin jama'a mun fahimta sai in fiskar Allah ka nema da wannan ilimin yana daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa a zo da su filin alkiyama don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗannan mutane uku za a buɗe wutan jahannama ma'ana su za a fara babbakawa a wuta ranar alkiyama daga cikin waɗannan mutane uku annabi ya ce wa rajulun ta'allama ilma wa allamahu wa qara alqur'ana daga cikin waɗannan mutane uku da za a buɗe jahannama da su annabi ya ce akwai wani mutum ta'allama ilma ya je ya nemi ilimin addini kuma ya samu ilimin addini wa allamahu ya ma koyar da ilimin addini wa qara alqur'ana ya karanta alqur'ani makaranci ne kun ga dai ai ilimi ai ya samu annabi ya ce ya koyi ilimi ya kuma samu ilimi ya kuma koyar da ilimi ya karanta alkur'ani ya iya alkur'ani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'uti ya bihi sai a ɗauko wannan malami sai a zo da shi gaba ga Allah fa'arrafahu ni'amahu Allah sai ya tabbatar mishi da ni'imomi da ya mishi lafiya da ya bashi basira da ya mishi gani da ya mishi ji da ya mishi fa'arrafahu ni'amahu ya tabbatar mishi da ni'imomi da ya mishi fa'arafaha shi kuma ya tabbatar da cewa an mishi waɗannan ni'imomin kala sai Allah ya ce mishi fama amilta fiha to me ka aikata da wannan ni'ima da nayi maka jama'a muna ji yadda kaga muke karanta wannan wallahi haka wadda ya lalace ta hanyar ilimin addini a gaban ka za a tsaye da shi ana mishi wannan tambayoyi kala sai a ce mishi fama amilta fiha to me kai da wannan baiwa wannan ni'imomi da aka maka kala sai ya ce ta'allamtul ilma sai ya ce ya Allah na nemi ilimin addini da lafiya da ka bani na nemi ilimin addini ji da gani da ka bani na nemi ilimin addini da ni'imomin da ka ni'imtar da su a kaina wa allamtuhu Allah kuma bayan na nemi ilimi na samu na nade kafa na na koyar da bayin Allah wa qara'atul qur'ana fika Allah na koyar da alƙur'ani ma bayin Allah don kai kala kazabta Allah sai ce mishi wallahi ƙarya ne ‘yan uwana mun ji? kala kazabta Allah sai ce ƙarya kai walakin naka ta'allamtal ilma Allah sai ce mishi kaje ka nemi ilimin addini ne liyuqal alim don a dinga cewa wane masani ne ai wane gogaggen malami ne wa karatal qur'ana ka je ka koyi karatun alqur'ani ne ne yuqal don a ce huwa qari ai wannan gangaren ne ya san alqur'ani faqad qil an riga kuma an gaya maka a duniya ba irin kururu ta karatunka da iliminka da ba a yi ba thumma umira bihi annabi yace sai Allah ya bada umurni game da wannan mutum fasuhiba ala wajhihi a jashi rubta ciki akan fiskarsa hatta ulke finnar aje a jefa shi a wuta karatu ya amfane shi ba dama mun karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafan dan adam la tazulu qadam ibn adam yawm alqiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khamsi kafafu biyu na dan adam ba za su bar gaban Allah ba ranar alkiyama hagunka da damanka ba da su bar gaban Allah ba in an tsaye da kai hatta yus'ala an kamsin annabi yace har sai an tambaye shi waɗansu abubuwa guda biyar an umrihi fi ma afnahu za a tambaye shi rayuwarsa a ina ya karar da ita Allah zai tambaye ka shekara arba'in na baka talatin na baka hamsin na baka sittin na baka saba'in na baka wannan shekarun a me ka karar da su zaka ma Allah bayani iya shekarun da ya ɗiba maka iya shekarun da ya ɗiba maka zai ce me kai a duniya ka cinye wannan shekarun wa an shababihi fi ma a balahu zai tambaye ka ƙuruciyarka a me ka tafiyar da ƙuruciyar ƙuruciyarka me kai har ƙarfinka ya ƙare wa ammalihi min ainatta sabahu wa fi ma anfaqa sannan za a tambayi dan adam game da dukiyarsa ta ina ya samo sannan ta ina ya kashe ta wa an ilmihi ma za amila fi ma alima za a tambaye shi me ya yi aiki da shi a cikin abin da ya sani na ilimi jama'a mun gani ba maganan wai kullum kana zuwa tafsiri ba ka sauke alkur'ani ba a cikin abin da ka jin me kai aiki da shi a nan dagar take jama'a mun fahimta to gashi annabi ya gaya mana ga ɗaya daga cikin waɗannan mutane uku an kira shi an tambaye shi game da ilimi da aka bashi ya yi bayani cewa ya nemi ilimi ya koyar da ilimi ya karanta alkur'ani don Allah Allah ne ya ce ƙarya ne ina dai ƙarya ne kaga ashe kenan ya nemi ilimi ne ya karantar da ilimi ne ya karanta alkur'ani ne don wata manufarsa ta rayuwar duniya don wata manufarsa ta rayuwar duniya jama'a mun fahimta ai akwai wani mutum da Allah ya bada labarinsa a cikin suratul a'raf shi ma Allah ya bashi ilimi na wahayi Allah ya ce watlu alaihim
فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam watlu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina Allah ya ce ka karanta ma al'ummarka labarin mutumin nan da muka bashi ayoyinmu Allah ya ce mun bashi karatu jama'a ai kun san dai wadda Allah ya ce ya bashi karatu ai kun san yayi karatu Allah sai ya ce fansalaha minha wannan malami sai ya tubu a cikin karatun to mafi sharrin yanayi da hali da mai ilimin addini zai samu kansa shine a ce yau ya tubu ga barin iliminsa to babu wadda shaidan ya fi jin daɗin hulɗa da shi kamar wannan malamin jama'a mun fahimta fansalaka minha sai ya tubu daga cikin ilimin da Allah ya bashi fa atba'ahu shaytanu ai fa ajarakahu shaytan Allah ya ce shaydan sai ya cin mishi fa kana min algawin sai ya zama daga cikin tababu halakaku Allah sai ya ce walau ina idan da mun so la rafa'nahu biha da mun daukake shi da wannan ilimin ba gashi yanzu dama muna karanta yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat to Allah sai ya ce walau ina idan da mun so la rafa'nahu biha da mun daukaki wannan malamin da wannan ilimin Allah sai ya ce walakinnahu akhlada ila al-ardi ai mala warakana ila dunya Allah ya ce sai muka ga wannan malamin damuwansa duniya ne rayuwar duniya ita ce a gabansa wattaba hawahu son zuciyarsa ita ce a gaban shi jama'a mun fahimta Allah ya ce to sai muka dakushe al'amarinsa yan uwa muna fahimta walakinnahu akhlada ila al-ardi Allah ya ce gogewa yake so yadda ke a duniya Allah ya ce abin da yake so rayuwar duniya to Allah sai yayi watsi da albarkar iliminsa Allah sai yayi watsi da duk wata daraja a duniya da lahira yau gashi an wayi gari a cikin alkur'ani Allah ke bada misali na lalatattun malamai da shi amma kun ga inda ya tsayu akan hanya ai da ya zama abin kwatance a cikin alkhairi to shi duniya yake so wani ilimin ana yin sa ne ko ana neman sa ne don neman rayuwar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalal akhirati lidunya lam yakul lahu fil akhir lan yakul lahu fil akhirati min nasib annabi ya ce duk wanda yayi wani aiki aikin da lahira ake nema da aikin shi kuma sai yayi wannan aikin don neman duniya annabi ya ce wallahi ba shi da rabo a ranar alkiyama jama'a muna ji ba shi da rabo a ranar alkiyama duk wata manufa da ka sarrafa ilimin addini ko ka juyar da ilimin addini a kansa ba neman lahira ba ba neman gidan aljanna ba ba don neman a tsare ka daga wuta ba to wannan abun zai zama maka nadama a ranar alkiyama jama'a muna fahimta kaga haka kuma ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda kullum muke maimaitawa dole sai in kana da abin da zaka yi a rayuwa haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne dole sai in kana da abin da zaka yi a rayuwa babu dalili babu dalili da wani zai tafi neman abinci kai don kana malam ko kana ustaz ka ce ba za ka je ka nemi abinci ba akan wani dalili akan wani dalili kuma da yawa zaka ga almajirai da yawa sun ɗauko take-taken hakan ka san wani shi gani yake talauci ma ustazanci ne saboda haka tun daga farkon fara neman iliminsa zaka ga ya fara kashe zuciyarsa ya fara baya-baya da kansa to alama ne da yake so nan gaba ya zo ya miƙe kafa ana taimakon shi jama'a mun fahimta malam idan mutum ya nemi ilimin addini aka ce maka wane malami ne idan fa gaskiya ne ya nemi karatun idan gaskiya ne ya samu karatun wallahi ba wani wahala a duniya da ba zai iya ba duk wanda ya je ya nemi ilimin addini kaga ya samu karatun addini wallahi ba wata wahala a duniya da ba zai iya ba sai dai in ya kashe zuciyarsa in dai mutum ya je yayi karatun addini kuma kaga ya samu ilimin addini wallahi ba wani wahala a duniya da wani zai shiga shi a ce ba zai iya shiga ba wallahi sai dai in ya kashe zuciyarsa a duniya akwai abin da yafi wahalar neman ilimi ne neman kuɗi ma yake da wahala balle neman karatu duk inda ka ga mutum an ce maka yayi karatu duk ka daina ganin shi da wata gogeggiyar riga da sauransu Allah sai da ya hada da karfi karfi su kanzo kanzo su karago karago su wani wallahi ina gani in dai ya nemi karatun aika nan almajiran ku je ku ga yadda suke rayuwa wani sai ya shekara talatin bai gama haddan alkur'ani ba a hakan kuma ya yi karatun ya samu karatun ya samu ƙur'anin bayan ya gama almajirancin gobe ko jibi kuma a ce ya zo ya aikin ƙarfi ya ce ba zai iya ba ai kasan ƙarya yake yi kowa ya tashi ya je ya nemi abin da zai karka yadda ka zama malam zalla karka yadda malam zalla shine malamin daga tsabar karatu amma ba yi da sana'an da zai karka yadda ka zama malam zalla karka yadda a ce kai taimakon ka ake ka tashi kai ma yadda Allah ya ba mu kowa shago kai ka ɗaya tsammani ba za ka samu shagon ba ne? To mutum ba zai rabu da ƙasƙanci ba a rayuwa har sai ya yarda cewa zai iya neman abun kansa harkar almajiranci harkar almajiranci babu makami mafi muni da yake fatattaka almajiri ko malami wallahi kamar kwaɗayi kuna ji ustazai ba mafi sharrin abu a harkar almajiranci wallahi kamar kwaɗayi babu kaga ashe wanda yake so yayi sutura ma kansa ya samu taimakon Allah ya samu rufin asiri a wajen Allah ya tashi ya nemi abun da zai yi kun fahimta ko kar ku dinga rena sana'a kar ku dinga rena sana'a kar ku dinga rena sana'a babu sana'a in dai Allah ya halatta da Allah ba zai iya azurta ka a sanadiyar ta ba babu sana'a babu sana'a mu yi kokari mu kiyaye abin da ya kamata a ce mun kiyaye mu yi kokari mu kiyaye abinda ya kamata a ce mun kiyaye to yanzu dai kun ga wannan mutum da Allah ya bamu labarinsa an bashi karatu an bashi ilimi amma kwaɗayin abin duniya Allah ya ce yasa ya lalace jama'a mun fahimta kaga ashe akwai bukatar kai ka tsaya ka ga yaya za a yi ka kare imaninka ka tsare mutuncinka ka tsare addininka domin ilimin ka ya amfane ka a ranar alkiyama jama'a mun fahimta yana daga cikin abun da ke ɗaukaka darajar ilimi ilimi ya zan mai albarka ne shine ka dinga taimako ka dinga taimakon wadda ya karantar da kai addini ka dinga mutunta kana kimanta wanda ya karantar da kai addini jama'a mun fahimta ko sayyidina ali yace ni idan mutum ya karantar da ni harafi daya na ilimin addini yace na yadda in sai da ni zai yi a matsayin bawa ya je ya sai da ni domin babu alkhairin da bai nuna mun ba wanda ya karantar da kai addini ba ba abun arzikin da bai maka jama'a mun fahimta kula da malamanka taimaka wa malamanka lura da yanayin malamanka na daga cikin abunda ke ƙara ma karatunka albarka kuma karatunka ya amfane ka a duniya da lahira jama'a mun fahimta kun san yanzu akwai wata musifa da ta shigo wa almajire har ma da waɗansu malaman idan na za ka samu malami ko wani almajiri yana bayani akan tarihinsa da malamansa sai ka ga yana zaben waɗansu manyan doktoci da farfesosi yana cewa su ne malaminsa jama'a mun fahimta alhalin akwai malamin da ya karantar da shi babbaku da farfaru ya koya mishi hada baki ba za ka ji ya sa sunansa a cikin malaminsa ba yanzu zai nuna malamin da in an faɗe su ya cinye to su zai dinga nunawa a matsayin malamai haka ne ko ba haka ba da wanda ya koya maka baki ka iya ɗaura baki da wanda ya koya maka wani littafi a cikin su wa ya fi kokari wanda ya koya maka bakake domin wanda ya koya ma littafi ƙarya ne ka koyi littafin idan wannan bai maka ginin asali ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to da ka ga mutum yana zaune anguwa ɗaya gari ɗaya da malaminsa wadda shi ya koya mishi haɗa baƙi har ya koya mishi iya karanta alƙur'ani har ya yi saukan alƙur'ani ba ruwansa ba shi ba shi kuma ba zai taimake shi ba amma idan wani abokinsa ne malami ko ustaz ya zo sai ya ɗauki dukiya ya kashe mishi yana faruwa ko bai faruwa to duk wannan abin da ya kamata mu gyara jama'a abin da ya kamata mu gyara mu gyara abin da ya kamata mu gyara wanda ya karantar da kai addini ba shi kula na daga cikin abin da ke ƙara makaratunka albarka shi lokacin da yake koya ma karatu za ka samu in baka zo ba zai ce aje a nemo ka a zo a kamo ka ya zo ya ajiye ka a koya ma shi zai ɗauki alƙalami ya rubuta ma kuma ya karanta ma in ka iya ya ɗauki alƙalami ya ƙara maka har ka zo ka fara iya rubutun da kanka yanzu a duniya kana da babban malamin da ya wuce wannan mutumin saboda ka idan ka zo faɗan tarihinka kana faɗan manya-manyan malaminka ka fara faɗan malamin da ya fara karantas da kai karatu ka fara fahimtar addini yana daga cikin manya-manyan malamanka bayan Allah mun fahimta? to bin irin waɗannan hanyoyi kiyaye irin waɗannan ƙa'idodi to na daga cikin hanyoyin da ke sa karatu ya yi albarka sai kaga mai karatu ya yi albarka sai kaga darajoji da Allah ya ce zai ɗaga na waɗanda aka ba su ilimi ya samu wannan ɗaukakar darajar a duniya kuma ya samu a ranar alkiyama to kaga ai an ci ribar karatu to Allah ya samu dace Allah yace yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa to sai Allah yace يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون malaman tafsirin alkur'ani suka ce waɗannan ayoyi da yanzu an ramma ya karanta sanadiyar saukarsu shine wani yanayi da aka samu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalantar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce saboda tsananin ɗauki da sahabbai suke yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zam kuma ganawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yawaita a tsakanin sahabbai jama'a muna fahimta wannan sai ya zo ya ce ya rasulullah ina so za mu ɗanyi wani magana annabi sai ya tashi su koma gefe ya je su yi su yi su yi suna gamawa wannan sai ya ce ya rasulullah ni ma ina da ɗan magana sai a koma gefe a je a yi a yi a yi a yi wannan ma sai ya zama wannan yawan ganawa da suke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya fara shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bayi da hutu sai ya zama ba shi da hutu ba shi da wani walwala kowa kawai yakan yi kokari ne ya ga shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun keɓanta sun tattauna jama'a mun fahimta to ka san shi kuma Allah in dai wani abu zai taba manzan Allah to sai ya shiga cikin wannan abu haka na na Aisha tace tace na fahimta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace duk wani abu da zai taba ka sai Allah ya shiga an gata to Allah sai ya saukar da waɗannan ayoyi Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah idan najaitumur rasula Allah ya ce idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqaddimu baina yadayna jawakum sadaka Allah ya ce to a dinga gabatar da sadaka kafin a gana da manzon Allah kaga ai an toshe wata goba ko yanzu kaga mai ganawan arha ai ba zai ganan ba ko ɗari biyar biyar aka ce sai ka bayar ku gana kuma wannan ɗari biyar ɗin ba fa za a sa ta a asusun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane Allah ya ce a'a a nemi wani fakiri wani miskini ka bashi tukunna ka zo a gana to kaga ai yanzu masu ganawan arha dole su rabu a gabatar da sadaka tukunna to kaga yanzu in kaga mutum ya cire kuɗinsa ya taimaka fi sabilillahi ya ba mafikirai da miskirai ai kaga ganawar ai ta dole ne ko ka san wani ai ganawan ta ganin arhani kawai haka ne Allah ya sa mu dace fakaddimu baina yadaina jawakum sadaqa Allah ya ce to ku gabatar gabanin ganawarku da wata sadaka ma'ana ku gabatar da wata sadaka kafin ganawar zalika khairul lakum Allah ya ce wannan shine mafi alkhairi gare ku wa athhar shine mafi tsarkaka a gare ku fa in lam tajidu Allah ya ce to idan ba ku samu hali na abinda za ku ba da sadakar ba kuma ganawar lallai ta dole ce kuna bukatar ku gana saboda shawara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata tambaya wadda kuke bukata kuke banta fa inna Allaha gafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai aje a gana din kawai Allah ce to amma lallai sai ya zan babu abinda za a yi wannan sadakar kuma ganawar lallai akwai bukatar a yi ta to Allah ya yi rangwame nan babu laifi sai a gana ba tare da an gabatar da sadaka ba jama'a mun fahimta haka ne Allah ya sa mu dace ka san wani idan ya ga koda mai wa'azi ne haka yana wa'azi shi yakan dauka kawai iya aikin ka a duniya wa'azi haka ne kai baka da aiki a duniya sai amsa tambaya da yin wa'azi kai baka san komai ba a rayuwa haka ne a'a duk abin da mutum zai yi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai naka a rayuwa yana da hakki a kanka kai gudan kanka annabi ya ce wali nafsika alaika haƙa kai kanka gudan kanka kana da hakki a kan kanka da kanka annabi ya ce fa'aɗi kulla zai haƙƙin haka kowane mai haƙƙi ka bashi kasan wani idan ya je neman ka aka ce kana bacci sai ya ce malam ɗin e kai saboda an yi ka ne kamar wani batir kenan kai kai ba ka huta ba a rayuwa yanzu ba gashi mun zo muna darasi ba tun da na zo na zauna na ce bismillahir rahmanir rahim awa guda cur zan yi ba zan yi minti ɗaya ba a matsayin hutu in ka ga nayi shiru an ramma ne zai ja baki haka ne ko baka ba kai kuma kallo na kawai kake sai in ka ji dadi sai kai kabbar to saboda Allah idan kuma na gama sai ka samu wani a can kuma a tsaye yana jira na yana so mu yi magana da shi kaga ai ko ba komai ai akwai ai rashin lissafi ya kamata ai kai tunanin ya kamata dai magana dai awa daya ai ya kamata ai ai asarara to haka ne wani sai ka je ka same shi a kofar gida kai yake jira kuma shi ma maganar san ta kai minti 30 in kuma baka saurare shi bai je yayi ta maganganu a cikin gari jama'a mun fahimta eh haka ne haka mutane suke wata rana ina tafiya a mota wani da ya hango ni ashe ya gane ni ya taso da gudu-gudu ya zo kan titi yana haka yana haka wallahi na ɗauka wani abu ne ya faru sai na koma gefe sai na yi fakin sai zai ce malam ina da tambaya ne wallahi Allah eh na ji to to sai na ce mishi kai kuma a wannan lokacin in fa baka saurare shi ba bai fahimce ka ba zai kuma ce malamin nan girman kai kaza kaza kaza kaza ka san shi wani yana kallon iya aikin ka a duniya kai baka da aiki in baka yi karatu kai wa'azi ba haka ne to kai yanzu kai yanzu kai yanzu kai yanzu da ka san gidana in na mai da aiki na kawai wa'azi ai ka sa akwai matsala ai ka sa akwai matsala yawa eh a taba wannan a taba wannan atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to Allah ya samu dace Allah ya ce fa in lam tajidu idan ba ku samu halin gabatar da sadaka ba fa inna Allah gafurur rahim to Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah sai ya ce a ashfaqatum an tuqaddimu baina yadayna jawakum sadaqa sadaqat Allah yace kun ji tsoro ne kuna tsoron talauci ne na ku gabatar da sadaka gaba ga ganawar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to tunda kuma aka yi dokar to kuma ganawar sai ta yi sauki Allah sai ce a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday na jawabun sadaqat Allah ya ce kun ji tsoron talauci ne kashe kuɗinku ya muku nauyi ne Allah ya ce na ku dinga gabatar da sadakoki kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta Allah ya ce fa in lam taf'alu tunda dai baku iya gabatar da sadakan ba kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa taballahu alaikum to Allah ya sassauta wannan dokan an ɗage wannan wajabcin gabatar da sadakan a kanku jama'a mun fahimta tun da dai an ɗan yi flashing ai sun gane me ake nufi to Allah sai ce an ɗaga dokan tun da yanzu kowa ya gane jama'a mun fahimta ko sun fahimci sakon da ake so a isar shine kar a dinga yawan matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganawa kar a dinga yawan matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan tambayoyi shi ma a dinga barinsa yana sararawa tun da shi ma mutum ne kamar yadda sauran mutane suke ai dama bambancin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana mai wahayi ko shi manzo ne Allah yana mai wahayi ya fifita shi akan dukkan halittu baki daya amma dai mutum ne ai mutum ne ko to da suka fahimci abinda ake nufi da wannan gabatar da sadakan shine a dan sarara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan su ma sai suka daga kafa sai ya zamana idan ganawar ba wai ta lallai ba ne to ba da a zo a samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ba idan ba wani abu ne mai muhimmanci ba ba za a zo a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jama'a mun fahimta ko ai ka san wani kawai don ma a ce gashi da manzon Allah suna magana kawai zai zo ya ce yana da wata magana mun fahimta ko to duka sai aka gyara to da aka gyara shine Allah sai ya ce fataballahu alaikum ai kaffafallahu alaikum Allah ya sassauta dokar waɗansu malamai suka ce amma soke dokar ne gaba ɗaya ba ma sai an gabatar da sadakan ba kafin a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ce a'a an ɗauke wajabci ne amma dai an bar mustahabbanci an so kafin ka gana da shi din ka gabatar da wata sadaka akan bayin Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce fata wa taballahu alaikum Allah ya sassauta muku ya muku rangwame akan wannan doka fa aqimus salata Allah ce to a tsayar da sallah wa atu zakata Allah ce ku ba da zakan dukiyoyinku wa atiullaha wa rasulahu ayi da'a wa Allah ayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta ashe kenan ya zama wajibi ga duk wani mai hankali da ya san ya kamata ƙarƙashin hasken waɗannan ayoyi da muka karanta jama'a mun fahimta ko ya dinga lura da zarafin abokan mu'amalansa da waɗanda yake hulɗa da su shi kansa ya dinga lissafi yaya ya kamata a ce yana mu'amala da su ai mun fahimta ko tunda ai iya abin da ayoyin suka nuna mana shine ya kamata a dinga lura da yanayin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an kuntata mishi a wajen mu'amala ba jama'a mun fahimta to kaga wannan sai ya zama darasi ga dukkan wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ba lallai sai malaminka ba ko sai wani shehinka ko wani babban wadda kake ganin babba ne abunka ba ko da abokan mu'amalanka ne ya kamata ka dinga lura da yadda za ka yi mu'amala da su jama'a mun fahimta ba tare da ka kuntata wa mutum ba yan uwa mun gane ko Allah ya sa mu dace to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai wani shehi ko waliyi ko wani malami shi ma in za a gana da shi sai an ba da sadaka kafin a gana da shi yawwa waɗansu riwayoyi da da yawa daga cikin malamai suke ta ba su inganta ba sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu yake cewa ni kadai nayi aiki da wannan ayan kafin a shafe ta yace domin lokacin da ayar ta sauka ina da wa'yansu 'yan kuɗaɗe na yace sai na gabatar da sadaka sai na zo na gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin wani kuma ya zo ya yi har Allah ya sassauta dokar an shafe hukuncin jama'a mun fahimta to amma dai da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan riwayoyin ba su inganta ba kamar yadda hasken alkur'ani ya nuna don Allah ya ce fa islam taf'alu to tunda dai ba ku yi aiki da wannan dokan ba ma'ana ba a gabatar da sadakar kafin ganawar ba wa taballahu alaikum Allah ya sassauta wannan dokan fa aqimu salata Allah ya ce ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakan dukiyoyinku wa atiu Allah wa rasulahu ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji yadda ake maimaita mana da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta cewa da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafita ne mashi dan adam ko mafita ne mashi dan adam duk inda kaga an ce ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ana nuna maka abinda zai zama mafita ne gare ka ba in kai da'a ma Allah ko kai da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'arka za ta amfani Allah ne ko za ta amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in uwa mun fahimta Allah ya ce wallahu kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa duk lokacin da kaji an ce Allah masani ne game da abin da kake aikatawa Allah yana ganin abin da kake aikatawa to ana tsinkayar da kai ne cewa ka aikata alkhairi duk abin da zaka yi domin mai wuta mai aljanna yana ganin ka kuma shi zai sakayya a ranar alkiyama idan ka aikata mai kyau sakamakon sai ya zama mai kyau idan ka aikata mummuna sakamakon sai ya ɓaci Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika